tukunna cewa yau ne Allah ya kaddara za mu fara gabatar da tafsirin alkur'ani ko in ce za a tsora daga inda aka tsaya a shekarar da ta gabata insha Allah yadda tsarin namu zai kasance yau zai zama mukaddima ce za mu yi mukaddima shi mai jan baki alarma zai ja mana ayoyin wannan sura sannan a ɗan yi bayani takaitacce kuma gobe sai a shiga gadan-gadan kai tsaye cikin wannan sura mai albarka wacce ita ce suratul kitali ko ka ce suratul muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu alarma sai ka ja mana ayoyin da ke cikin wannan sura mai albarka mu ji su tilawatan a karanta mana mu ji su mai Allah ya ce bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alladhina kafaru wa sattu 'an سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى حتى إذا أسكنتموه فشدوا الوثاق فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فضاء وإما فضاء حتى تضع الأرض أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوكم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين آمنوا والذين كفروا وتأصل لهم والذين كفروا فتحسن لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله كرهوا ما أنزل الله وأهبط أعمالهم صدق الله العظيم صدق الله العظيم الله أكبر آه.
wannan ayoyi da aka karanto tun daga farkon wannan sura zuwa inda aka tsaya
su ne ayoyin da muke fata za mu yayyade su in Allah ya kai mu gobe ita wannan sura ah, sura ce wacce take da sunaye ana kiranta suratu muhammad saboda maganar manzon Allah da ake ci ana kiranta suratul qitali saboda maganar alƙitalin da ake ciki ana kuma kiranta suratul ladina kafaru ha'il saboda farkon surar ta fara da haka din da yawa akwai hanafawa suna kiranta ba sa kiranta suratul muhammad ba sa kiranta suratul qitali sai su ce mata suratul ladina kafaru ita wannan sura bisa aksarin ruwayan masu tafsirin alkur'ani da masu tarihi sun haɗu jam'urin mufassirun sun haɗu akan surar ta sauka ne yar madina ce amma akwai kuma waɗanda ba'adun malamai wanda suka fi cewa a'a wannan sura makiya ce ko anan in mun duba cikin tafsirin da muka karlike a hannunmu ainihin wato siyudi za mu ga malam ya ce madaniya suran nan yar madina ce illa wa ka'ayyin min qaryatin sai inda Allah yake faɗa wa ka'ayyin min qaryatin yace aya aw makkiya kun gani ko ko kuma surar an saukar da ita a garin makka ne sai ya faɗi ainihin wato tana da ayoyi talatin da tara ko talatin da takwas dai zuwa inda malam ya bayani to ba wani abin rauni ba ne a samu ikhtilafin ruwayat sabanin ruwayoyi ga malamai a ce wannan sura yar madina ce ko sura yar makka ce ko abin da ya kama da wannan a'a duka dai gaba ɗaya qur'ani ne babu malamin da yake musu akan wannan wanda muka karanta qur'ani muka karanta saka sakon da da ka ji daga Qur'ani da kai imma sakon nan ya sauka ne a garin Makka ko kuma sakon nan ya sauka ne a garin Madina to duka dai ainihin wato Al-Qur'ani da mu ci to da kaga baya da bukatar mu ce to shikenan tunda surar yar Madina ce to ni bari in zabi yar Makka zan zaba ba zan zaba in ci Allah sai yar Makka zan yi aiki da ita ba ko kuma sai yar Madina zan yi aiki da ita ba dukkan surorin dukkan su daga alƙur'ani to za mu ga farkon abinda wannan sura ta buɗe da shi allazina kafaru wa saddu an sabilillah duk wanda suka kafirce wanda suka kafirce wa Allah kawai sai aka fara allazina kafaru wanda suka kafirce wa Allah wa saddu an sabilillah bayan sun kafirce din ba su tsaya nan ba sai suka toshe hanyar zuwa wajen Allah suka toshe a yi shari'a suka toshe a yi musulunci bayan da suka kafirce ba su tsaya nan ba da suka zama kafirai su ƙi imani da amin da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sai kuma suka ci gaba da aikin hana mutane shiga musulunci lazina kafar wa saddu an sabilillah suka toshe mutane suka kange al'umma al'umma ga zuwa imani da Allah ce a balla a amalan aikin su ya bace wani kila sai ce to dama suna aikin ne suna yin aiki ai kafiri yana aiki mumini yana aiki kafiri yana aikin kirki mumini yana aikin kirki za ka iya samun kafiri yana sadaka ga kafiri na kyauta kafiri na tausan mutane kafiri na amana kafiri na ayyuka waɗanda musulmi ya kamata su yi to sai suke yin wannan ayyuka ne amma ba su da mabudi me mabudi shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba su da kalmar shahada ba su da imani da Allah ba su da imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sura ka shi yasa aikin da suke yi na gaskiya in suna yin gaskiya din aikin da suke yi na ainihin wato kyauta ko na taimakon mutane ko na wasu ayyuka da suke na kirki to a balla a haɓaɓa a amalahu tunda ba su da imani kaga yana nuna kenan ana haɗuwa da mumini da musulmi a wajen aiki ana haɗuwa mumini da musulmi su yi aiki tare to amma shi mumini in yi aiki to aikin sai Allah sai ansa amma kafiri in yi aiki Allah ba zai ansa ba komin kirkinsa kamar yana ta ba mu wata kissa ta wani mutumin jamus mutumin jamani ne sai ya zo nan ƙasar da ya zo nan ƙasar ya zauna aiki irin nasu na aikin hanya ya kawo shi sai ya zama dukkan wanda suke aiki karkashinsa musulmi ne aksari sai ya fi su gaskiya da riƙon amana a wajen ba da aiki a kan lokaci ma'ana wajen ba su haƙƙinsu in an yi alƙawari ya cika su kuma in sun yi su saba sai wata rana wani malami daga cikin malamai na wannan ma'aikatan wanda suke aiki karkashinsa sai ya zo zai wuce sai ya tsaya suna hira da shi wannan ba jami'shi sai ke cewa ya ku addinin muna jin labarin annabinku mutumin kirki ne annabinku mutum ne mai alkawali annabinku mutum ne mai kaza yana ta faɗin halaye na kirki na manzon Allah yace amma ya aka yi mutanen ka gasu almajiran ka ne musamman shi wannan da ka tsaya wajen sa almajirinka idan mun yi alkawari wasu lokaci in gashi a fito karfe kaza ba ta fitowa in an ce ai kaza ba ta fitowa sai wannan malami sai ya maida mai ma'arsa ce to kai da kanka ka ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka ce annabi mu mai alkawari ne annabi mai amana ne annabi mai kaza mai kaza ne ce gaskiya ne yace to kaga kenan a cikin ku yanzu a cikin ku ku waɗanda kuke jamusawa ko wanda kuke cikin addinin ku ko a yanda kuke aqida ku ba a samun irin wayannan abubuwa ce ana samu amma ba sosai ba sai ce to wannan ka karanta addini namu da wannan abin da ka ji labari annabin mu yana yi da kuma abin da ka ji alqur'ani mai yana yi sai ce to kai yanzu da kake wannan abubuwan kash kana cika alkawari kana ba su aiki wato kana biyan su akan lokaci kana musu abin da ya kamata kana musu amana sai dai ka sani in ka koma ga wanda kai imani da shi sai ka bai ce me kai imani da shi sai ce shi bai zama da kiristaniti ba shi ba bai hude ba ne sai ce to me kai imani da shi sai ce kawai shi ya yi imani da kawai yanayi ɗabi'a kawai ya yi imani da ɗabi'a ne sai to ɗabi'a in ka koma wajen ɗabi'a ka ɗabi'a ka ba za ta biya ka abin da kai na kirki ba dalili saboda baka yi imani da abin da ɗabi'a ta ce a imani da shi ba tunda Allah ya aiko ɗan adam ya aiko da annabawa inda kai bai hude ne sai mu ce Allah ya aiko mana da annabi Musa inda kai ba nasara sai mu ce Allah ya aiko da annabi Isa alaihi salatu wassalam to amma tunda ka ce ɗabi'a kai imani da ita to shikenan da ka yi imani da da in ka koma wajen ɗabi'arka to ba ka da lada domin dai baka yi imani ba ina ma dai ka musulunta da za ka musulunta da wannan kirkin da kake wa mutanen ma'aikatanka da shi kenan kaga ka zama mai kirki a duniya kuma ranar lahira Allah subhanahu wata'ala ya baka ainihin wato ladar imaninka to shi yasa kafiri Allah subhanahu wata'ala wata'ala yana cewa fasayunfiqunaha innal ladina fasayunfiqunaha summa takunu alaihim hasratan summa yughlabu wanda suka kafirci za su rika ciyar da dukiya su rika ba su rika yin kirki suna taimakon mutane za su ba da su ciyar da dukiyar sai ya zama asara ce gare su nadama ce gare su sannan kuma a rinjaye su to shi yasa wannan aya ta nuna mana jama'a aikin kirki mabudin su shine imani a balla a amalahum aikin su ya bace duk kirkin da suka yi malam nan yayi magana akan wannan a amalahum sai ce kai amu ta'amu kafiri yakan iya ci da ya iya ciyarwa ai kar ku manta farkon addini kafin zuwa musulunci akwai wanda suke shayar da alhazai amma ba alhazan musulunci ba alhazan kafirci wanda suke kewaye ɗakin Allah tsirara suna shayar da su ruwa suna ciyar da su abinci ciyar da su abinci sada zumunci kafiri na yi wanda bai rida Allah bai yana yi kirista yana yi bai hude yana yi to mu idan idan idan ba musulmi yake bai imani ba wannan ciyar da ab- abinci da wannan sada zumunci da yake to shikenan ba za su taba samun lada ba sai malai ke cewa bala ya rauna laha fil akhirah thawaban ba za su samu lada a nuna musu lada a ce shikenan ga abin da kuka yi a ranar la- a duniya na sada zumunci na ciyarwa da kuka yi wannan aiki gashi ayya in suka yi shi ke na kawai inda suka yi a duniya a gode musu amma ba su da lada ko ta kwam to shi yasa ɗan uwa mabuɗi na imani in ka same shi to ka samu ki to yanzu a tambaya a kenan yan uwa imani ya fi aiki da farko haka ne ko imani ya fi aiki shi yasa zaka a Qur'ani zaka aksari da anti alladina amanu wa amilus salihat ko innal ladina amanu wa amilus salihat wanda suka yi imani suka yi aiki da kiri wanda suka yi imani suka yi aiki da kwarai a shi kenan imani ta imani da Allah shine farko sannan aikin kirki baya da wani amfani kai aiki na kirki amma babu imani to shine za mu gani sai Allah kuma ya kawo aya ta gaba cewa wanda suka yi imani kuma suka yi aikin kirki wanda zai na amanu wa amilus salihati wanda suka yi imani suka yi aikin kirki wa amanu bima nuzila ala muhammadin kun ji sharadin ba suka yi imani suka yi aikin kwarai su kuma yi imani da abin da aka saukar wa manzon Allah shine mai alqur'ani ka yi imani da alqur'ani ka yi imani da dukkan littafi kaga sai zo guda uku suka yi imani suka yi kuma aikin kirki kuma suka yi imani da manzon Allah abinda aka sauko manzon Allah to nan sai Allah ke cewa huwa al-haqqu min rabbi shiwa shi alqur'ani in ka gara maka sai shi manzon Allah din wanda shi gaskiya ne daga ubangijinsu kaffar anhum sayyi'atihim Allah zai yafe kurakuran su kankare kurakuran su duk wani kuskure Allah zai kankare shi wa aslaha balahum ya gyara musu zukatan su ya gyara musu yau da goben su ya gyara musu al'amuran su shine ba abinda zaka ji abinda zaka gani abinda zaka aikata duk abinda zaka yi sai Allah ya gyara maka shi. to Allah ya samu iya za mu ga malamai sun yi magana akan yadda ake tafiyar da harkoki na imani daga ciki akwai babban malamin nan al'iz bin abdulsalam yake cewa duk wanda ya samu abubuwa guda uku to ya samu rayuwar duniya da lafiya gaba daya na farko dai shine zan mumini ne shi zan mumini ne shi yanzu kun ga imani ya haɗa duk duniyar musulmi yanzu azumi ya ke Ramadan ya zo Ramadan Ramadan a ko'ina kowa ya imani saboda abu dai ne haka na yanzu nan sallar asuba za ta zo kowa za ka ga kowane masallaci za ga abu dai ne ake ana sallar asuba ne haka nan ayyuka saura abubuwa na na addini wanda suka zama wajibi suka zo kowa za ka ga yayi ba tare da bambantawa ba to abu na ɗaya kenan duk wanda Izzuddin bin Abdulsalam yake cewa duk wanda ya samu wannan ka samu imani to ka samu mabuɗi wanda za ka samu rabauta na rayuwarka gaba duk irin aikin kirkin ka imami imani to shikenan ainihin wato abin ya tafi ya tafi ba a mantuwa abu na biyu sai ce ya kasance aikin da za ka yi na daidai da imanin da kai ka ce na yi imani eh to bari ba gani a ƙasa bahaushe yana cewa kare ya ce ana biki gidanku ya ce in gani a ƙasa in bai ga yan ƙasusuwa yana tattaunawa ba ina ya gani in bai ga dan abubuwa da ake ci na biki ba shi ma ya dan tsuntsunta ai bai ga biki ba to idan ka ce na yi imani sai mu gani sai a ga me kake aikatawa na imani imani ana ganin aikin kirki abubuwa ne guda biyu ko guda uku na farko magana aikin kirki ne ba za a ci kana maganganu wanda ba su dace da addini ba daga na biyu ayyukanka ne mu'amala sana'a kake ma'aikacin gwamnati ne kai dan kasuwa ne kai manomi ne kai ya mu'amala ka take ta dace da addini aikin kirki kenan abu na uku shine mu'amala ka ta addini da mutane ya kake wa mutane ya kake wa yan uwa ya kake wa iyaye ya kake wa wanda kuke zamantakewa tare duk Allah zai duba wannan za a duba wannan to shikenan kaga imanin ka yayi daidai da aikin ka yayi daidai da imanin ka to har ina abu na gaba sai ce in kai imani kai aikin kirki to kuma kai imani da wanda suka zo da imanin da aikin kirki din su ne annabawan Allah wa ala ra'atin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaba gaban su shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to so haka sai kai imani da wannan annabawan Allah manzannin Allah manzannin Allah annabawan Allah sai abin da ya biyo su da kyautatawa duk wanda aka ce wannan da Allah ne to sai ka girmama shi aka ce wannan da Allah ne sai ka bashi daraja Izzuddin bin Abdul Salam aka yi tsaya yace saboda haka wannan sune hanyoyi wanda ake samu wato ainihin rabauta Allah ya samu rabauta to yan uwa a wannan shine dan mukaddima da muka bude karatun da shi insha Allah wannan sura mun fara karatun da wuri ba wannan sura za mu ɗauko ta tun daga farko mu yanyane ta gobe in Allah subhanahu wata'ala ya kai mu gare da lafiya kuma tsarin tafsirinmu na bana zai rika tafiya da abubuwa da suke tafiya na zamani tafiya abubuwa na zamani kullum abubuwa suna canjawa Allah mu gode maka jama'a yau ramadan har mun kai biyu kuma kamar yadda labari yake zo mana kusan azumin nan an tashi da shi gaba daya sai malamai masu sharhi suke cewa kila Allah ya ga ɗawainiyanmu Allah ya ga wahalhalunmu Allah ya ga matsalolin da muka fada a ciki shine farkon al'amari sai Allah yake so ya kanmu ya haɗu babban musiba ga musulmi kai ya rabu a riƙa yin ibada daban musamman irin wannan ibada ta azumi ce wasu su ɗauki azumi yau wasu sai gobe wasu sai jibi wasu ma sai gata ba na mantawa a nan garin akwai wanda akwai wani abokina ya taɓa yin azumi talatin da biyu Allah shi kadai talatin da biyu amma ko da yake daga baya ya zo ya ce ya ce malam abin da ne din nan a shekara na tuba na ce ba waje da zaka tuba wajen Allah zaka tuba ko ba tuba ai ba ni ne mai din ce ai 29 ko 30 baka ko ba ka tuba wajen Allah wallahi akwai shekarar da wanda ya taba shi azumi 30 da amma kaga yanzu ana ta wayewa kuma ga Allah yana kawo mana abin yadda kanmu zai haɗu ba ma fatan ranar sallah a ce liman ya hau sallah a ce kashe gari wani ɗan tawaye ya yi iri wallahi ko jama'a gari ba su ɗauki mataki ba to yanayi zai ɗauki mataki yanzu misali wannan watan kusan in ce muku kowa yara ni dai a inda nake jiya shekaran jiya kai hatta ƙananan yara sun ga wata amma yanzu ba mamaki yanzu ina abin labari ma na a ce ya ai malam wasu suka fara sai yau suka fara wallahi ba mamaki wani ɗabi'a ce ko ya an ce an gani sai ce kai wannan ganin yara ne mu sai mun ga irin namu kila in ya gan shi can ƙasa ƙasa ya ce shi ba sai ya gan shi ya ɗago sama duk irin wannan ba abin da shi dan baya to amma Allah ya nuna mana gaskiyar magana yan uwa cewa musulmi in muka haɗa kanmu wajen ɗaukar azumi tare da aje azumi tare wallahi wannan ba karamin nima ba ce ‘yan uwanmu da suke garin burgewa ne wannan mun sha faɗa shekaru aru-aru wanda suke ganin burgewa ne a ce an ga wata su su ce ba za su ɗauka ba sai kashe gari shi fa Allah ‘yan uwa ba zai aiko da wani annabi ya ce gare gaskiya ba a'a yanzu wajen inda za ka ji gaskiya wajen malamai za ka ji wajen malamai za ka ji gaskiya ba kuma malami hawa ko a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai kowa akwai classification akwai kowa da matsayinsa kowa akwai ajinsa harkar ganin wata harka ce ta malamai masu ilimi ba harkar alama ba ce ba harkar gangaren ba ce ba harkar marubutun ƙur'ani ba ce ba harkar sa ba ce harkar ganin wata harka ce ta malamai masu ilimi wanda idan kai alarma ka karanta faman shahida min kuma shahara faliyasum sai a duba tafsiri ta ce me ake nufi da wannan aya malaman da za su fassara maka su ne za su yi ma bayanin ganin wata da ka duba sawi ko ka duba siyudi da an ce shahida sai ce hazira shahida hazira duk wanda yana raye hazira kana raye kaji an ce an ga wata ka dauka haka Allah yake yi to muna fatan wannan rigima ta ganin wata wasu su yi azumi yau wasu sai gobe yau liman na gari ya hau inji wasu fandararru su ki hawa yau sai gobe wallahi malam ina gaya muku fandararru ne Allah ba zai taɓa aiko da annabi ina minanata wannan ya ce wannan su ne masu gaskiya ba amma gaskiya tana nan a ƙur'ani tana nan a hadisan manzon Allah so zaka duk wanda aka ce yau an ga wata bai ɗauka ba an ga wata bai aje ba limamin gari ya hau idi shi bai hau ba sai kashe gari wallahi azimi wannan fadararre ne a wajen Allah wannan sallar Allah baya marhabin da ita kuma shi Allah ba zai fito ce ko a ga wani mala'ika tsakanin sama da ƙasa ce a wannan shine mai gaskiya ba wannan shine mara gaskiya ba a'a daga ganin yadda ibada ta faru zaka gane masu gaskiya in ka je idin sai ka ga su wane ne wajen idin taron kwara da amane kuma haka bane da ka je idin za ka gane taron kwara da amane babu wani mutumin kirki ko wani malami na mai ilimi da za a gani a gurin taron kuna dama kawai da su haka ba ina yin wannan ina yi da dan mu haɗa kanmu Allah ya nuno mana watan nan yau mun gani yau kusan duk duniya azumi na biyu a ce kaiwa saboda haka ina fatan yan uwa mai ta bibiyar wannan Allah ya samu dace dan uwa Ramadan ya zo ina yawan faɗa wani ba zai gani baɗi ba yanzu da yawa da yawa magana da muka yi bare cikin irin wannan da yawa wasu ba su gana ba ba za su gana ba nan ba ko ba su gani ba ko jiya an yi rasuwa ko shekaran jiya an yi mutuwa nawa aka yi wanda ba su gani ba ba za su gana ba ba to haka na baɗi wasu ba za su gani ba mu rika amfani da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu manzon Allah ya cewa wannan mutum yayi asara a ce Ramadan ya kama har ya kare bai aikin da Allah zai gafarta masa kurakuran sa bai aikin da zai shiga aljanna ba wannan mutum babban asarar ne da shi da wanda iyayensa za su taso yana raye sun tsaki rayu da iyaye bai aikin da za su sa shi aljanna ba jama'a ramadan mai ta aiki ƙoƙari ibadu da yadda ake ta faɗa muna da rauni wajen ibadar jin karatu muna da rauni muna da rauni ƙwarai da gaske wajen halartar guraren da ake karanta alƙur'ani a ramadan alhamdulillah wannan masallaci wannan majalisi shine yake tashi da hazzun wafir kaso mafi tsoka wajen masu halartar karatu amma ko shi sai kaga ba yadda ya kamata ake halarta ba ma ba lokacin kaje wasu masallatai sai kaga mutum biyar ne mutum goma ne ahalin abu ne daga mai jan baki sai malami mai fassarawa sai ya yi zai haka haka za a ta karatu amma billahi lazi kwanan nan yan siyasa sun yi siyasa kaga yadda aka rika cika gidajen siyasa eh mana a cikin wajen ana sai ka rika turawa ana ku gafara ku ga- kai ni ma ku bani guri in shiga can ciki siyasa ga babbar siyasa jama'a mu daina fifita addinin mu mu bi daina fifita siyasa kan addinin mu zo siyasa ma addini ce amma wannan taron ya fi kowane taro amma wallahi yanzu da yawa da zaka ga ina shugabannin jami'a ina yan takarkarun wanda suka ci da wanda suka fadi ina yan waye waye ina yan wane ne wane ne ba za ka taba shiga masallatai irin wannan ka same su a irin wannan majalisin ba da wuya ka same su kuma kila ka ce a shi wannan mai tafsirin a wannan lokacin dan dariga ne dan dariga ne kuma dan dariga ma na bugu da yake ni ba zan ji karatun shi ba to akwai me kake ra'ayi ka ce ni ni ni ni mabiya shi'a ne to yan shi'a suna yin nasu ka je ka tambaya ka su ma suna yin ta'alimi irin nasu ko ka ta'alimi yan izara ne yan izara suna yin nasu duk dai alqur'ani muke wa ko to ka je inda kai yadda da imani kai in ma akwai yan ba ruwan mu ba in na ce yan ba ruwan mu ko da yake in ka ci tafsiri anan garin yan ba ruwan mu to mutanen mu ne su wasu ɗauki sai cewa su yi ta maganganu a kan abin da ya shafi ɗarika ko izala ba. in ba ka san ma ka ji wannan misali ba ka so ka ji ana maganar ɗarika ko izala to je ka akwai waɗanda suke yin tafsirin su ba ruwan su ba ka ji ƙur'ani kawai suke fassarawa abin da suka fahimta da hadisan manzon Allah abin da suka gane ka je wannan gurin mana ka samu ladan dan uwa muna da rauni ƙwarai da gaske amma kullum yana faɗa muna samun ci gaba kwarai a wajen cika masallatai a wajen sallah da sallah sai ainihin da azumi ma za ka ga masallaci na cika amma yanzu abin da zai baka sha'awa matasa za su ga suna cika masallaci da asuba wallahi wannan masallacin za ga da asuba matasa sun cika masallacin unguwarmu zan ga matasa sun cika an cika kaga duk wasu gari aksari kai ba hula ga matashi da asuba yana sallah cikin jami'i to akwai ci gaba to abin da ya rage mana halarta inda ake karantarwa ko mu ɗauki littafi mu koyi ilimi mu koyi karatu wajen masu ilimi wannan shine muke da rauni kwarai da gaske wanda ina fatan bana mu ga canji mu- mu- kamar yadda nake ganin alama alaman lallai banan akwai da tun shekarun ba za ga ana cika masallacin nan, hatta manya za ga suna zuwa manyan gari suna ga suna zazzaunawa daban-daban wasu ma a waje suke ake musu shimfiɗa ba da manta akwai shekarar da hatta mai garin garin garin na za a bai sai shimfiɗa shimfiɗa da manya-manyan masu sarautar garin nan za a ga da alƙalai za su sai shimfiɗa a nan ba suna jin suna jin wannan karatun namu To muna fatan muna fatan bana ma za a samu canje-canje yan uwa Allah ya buga wani misali guda biyu siyasa ta wuce kuma ga, ga, ga taron addini ya zo don kuwa ga shi dai da muka gani don haka mu rabu da duk abin da ba, ba, ba shi ne tabbas ba yanzu kun ga siyasa ta wuce wanda, wanda ya shirme ya, ya, ya gaba da ɗan uwansa kan bambancin ra'ayi yanzu sai a ji kunya kuma a ta wuce ta shige kai gaba da ɗan uwanka saboda ra'ayi kai ra'ayi kai ra'ayi na muna yawan faɗin wannan kai ra'ayinka yi ra'ayina ba laifi ba ne amma an yi faɗace-faɗace an yi kai hadda yanke-yanke a kan ra'ayi na siyasa wanda waɗanda suka faɗi da wanda suka ci kowanne wanda ake waɗin da an gama harkar zai shiga motarsa ya fice wani ya tafi kano wani ya tafi ina ne wani shi kenan ba za a ƙara wani ya tafi abuja ba za a ƙara ganin su ba sai occasionally za ka riga ganin su ko wani biki ko wani abu haka abubuwa za ku riga ganin su wakilan nan ko kuna kuna zaune guri ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya dangi iri ɗaya jikinku ɗaya asalinku ɗaya saboda siyasar shirme to wannan ya wuce Allah ya gafarta mana ita siyasa abin yi ce ina yawan faɗa alhamdulillah wa'azin da muka yi nasihohin da muka yi cewa a yi siyasa a yi siyasa an yi din yi mana an yi alhamdulillah kuma wanda suka yi nasara sun yi nasara da ma mu aje wannan ga ramadan da jama'a tun daga yau kun ga yau biyu ga wata ko gobe yau daren uku ku daina cewa sai goman ƙarshe za a dage a ta- ta ibada a'a akwai waɗanda suka ce shi fa daren lailatul qadari ba sai goman ƙarshe ba dukkan inda za ga wuturi na kwanakin ramadana yanzu kun ga yau an kai biyu na uku za a ɗauka gobe ko to yau daren daren za a iya samun lailatul qadari a wannan daren shi yasa masu dabara suke raya daren gaba ɗaya da ibada wasu ainihin wato su su kange kansu ta ibada kawai har har Ramadan din ya wuce wasu haka suke saboda Allah ta yi uwa mu dace mu dage Ramadan ya shigo mu mu ainihin wato mu nade kurjallan mu mu miƙe mu mu dage ba lalle mu ga namadi ba ita ibadu ita azkaru ita karanta alqur'ani mu ta faɗi wa Allah bukatunmu mu ga daidai lokuta na karɓar addu'a na nan lokacin da ake buɗe baki lokacin da aka ce Allahu akbar Allahu akbar sai ka ce zahabar zamku waftallat al-uru wa sabat al-ajr insha Allah lokacin da kake faɗin wannan kalmar ka ɗauki ruwa ko ka ɗauki dabino ko wani abu za ka ci kana addu'a ka ce Allah bukata ta ta gaba Allah bukatan nan tawa da nake so ta biya ina son admission Allah ina son a dauke ni aiki Allah ina son yar siyasar nan da muka ci zabe Allah ta tafi da mu kan mai tunin mota mota ta tashi ta tafi da mu Allah ka sa iyayen mu ya gafarta musu Allah ka sa mu gama lafiya Allah ka tsare mu daga sharrin zamani kai ta faɗin wannan bukatu na duniya da lahira manzon Allah yake cewa wallahi Allah ya karba don haka yan uwa mai amfani da wannan dama ainihin mu ci gaba da du'a'i surata nan zan tsaya ramadan ya zo mu dage mu ta halarta wannan gurare gobe za mu dora kuma ina da shawara to ban san yadda za mu tsara ba aksari za ga ana gama tarawihi takwas da laifi aksari kamar mu namu dai na gida takwas da rabi aksari ne ke gaba kafin ka dan shirya ka taho sai ka ga amma a ayi halin inda aka yi ittifaki ne mun ce tara zuwa goma sai ban dan an yi ittifaki tara zuwa goma dan za mu rika daurewa tun da lokaci ne amma da zai yi a ce ko tara da fata haka zuwa goma da fata da ina ganin abin sai ya fi abin saboda yanayi dai amma yadda dai aka tsara haka za mu ci gaba kuma ga dai mun zo Allah ta bar ƙarshen wannan wata lafiya kuma tafsiri zai ci gaba gobe kai tsaye ga daga da insha Allah kuma kai na na ga muku insha Allah za mu rika abubuwa tafsirin namu za ku ji ya canja usulubi bana kamar yadda muka faɗa da farkon insha Allah Allah ka samu iya Allah ka maimaita mana kuma Allah ka samu dace daga cikin wa'anda za a yanta a wannan wata mai alfarma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله
Thank you. الحمد لله نعم وجب جزائي isa glass na ko kamar zai fi wa ɗaya assalamu alaikum lafiya lau ya kokari to malalla wanda za ku rika halartar mu ko to yawwa daman muna tare da akwai yan jiya- jiya- shekarun jiya muna tare da abad da shugaban ku na sakataren ku na state Mun yi wannan magana da shi.